بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama haɗewa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin shidda ga watan jumada al'ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da kyawawan sunayensa da sufofansa masu kamala ya samu dace satin da ya gabata mun tsaya kan aya ta ɗari da tamanin da bakwai yau za mu tashi aya ta ɗari da tamanin da takwas kahin nan mun bar wani ɓangare na aya a cikin waccan ayar da ta gabata malam zai ƙara shirya ta sai shiga aya ta gaba fadai ta kwaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله فلا تقربوها نعم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم بالإثم وأنتم تعلمون bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana hukumce-hukumcen da suka shafi azumi da masu ɗauka azumi gaba ɗaya sai Allah ya ce tilka hududullah fala taqrabuha ababan da aka ambata muku gaba ɗaya hududullah iyakokin Allah ne maɗaukakin sarki fala taqrabuha kada ku kusance su balle ma har ku aikata su kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nas kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake bayyana ayoyinsa linnasi ga mutane la'allahum yattaqun ko cewa za su samu kansu daga cikin masu jin tsoron Allah imana idan suka yi hakan suka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kamar da Allah madaukakin sarki ya foro to za su samu kansu daga cikin masu takawa za su samu kansu daga cikin masu jin tsoron Allah madaukakin sarki Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum kada ku ci dukiyoyinku bainakum a tsakankaninku bil batil ta hanyar da bata dace dan al batilu a lugar larabci shine az-za'ilu abinda ke tafiya ko kuma abinda ke karewa abinda ake nihi da al batilu a daidai wannan wurin duk abin da bai halatta ba a ɗauke shi a shar'ance na daga dukiya ko da ko zukatan wanda aka karɓi dukiyar tasu ba ta takuru ba ko da ko da sarransu ne shi ne ake ce ma albako kenan kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar da ba ta dace ba ta hanya ta haramu ko da ko zukatan wanda aka karɓi dukiyoyin nasu da san su ne da amincewarsu ne in dai ta hanyar batil ne bai dace ba bai kamata ba haramun ne a ce kuna cin dukiyoyinku tsakankaninku ta hanyar da bata dace ba ta hanya ta haram ina fata mun gane kamar riba kaga riba da wanda zai ci riba da wanda zai bashi riba dukansu yana faruwa ne da yardar junansu da jin daɗin wanda zai karɓi riba da jin daɗin wanda zai ba da riba ina fata mun gane to yin hakan bai halatta abun haramun ne kare kasance kuna cin dukiyoyinku tsakankaninku ta hanyar abin da Allah ya haramta muku bayan riba caca ma kaga cin dukiya ne tsakankaninku ta hanyar haram haka kudin da zaka baiwa mai giya yayin da ka sayi giya wannan kudin shi ma da zai ci tsakankaninku da kuka wannan mu'amala kudi ne na haramun haka kudi na cin hanci da ake bada cin hanci da zaka bada dan ka mamaye wata dukiyar da ba taka ba ko ko ka tawaye wani haƙƙin da ke kanka ya salwanta ya bata wannan dukiya ita ma haramun ce haka shaida zur haka kudin da za a baiwa malamin tsubbu ko buka haka kudin da za a baiwa karuwa yayin da aka yi karuwanci da ita ina fata mun gane duka dukiyoyi ne wanda cin su bai dace ba cin su haramun ne mu'amala ce wadda Allah madaukakin sarki ya haramta tsakankanu haka kungiyar dukiyar da aka kwata ta hanyar fashi da makami ko dukiyar da aka warta aka tsere ko dukiyar da aka sata to wannan duka dukiya ce wadda bai halatta ba haramun ce shi yasa Allah ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyi naku tsakankaninku bil batil ta hanyar da bata dace ba abdullahi dan abbas ya ce wannan aya ta sabka ne koko tana ɗaukan ma'ana ce dangane da wani mutumin da ya san akwai haƙƙin mutane a kan shi na dukiya sai dai wanda suka ba shi dukiyar ba su da shaida ba su da alama da ke tabbatar da sun ba shi dukiya shi kuma sai ya yi musan wannan dukiyar da ke a kansa hakan zai sa ma har yayi husuma ya tada hankali a je wurin shari'a wurin alƙali ko mai hukunci ya san da cewa akwai haƙƙi a kansa amma sai ya ki bayyana hakan kuma ya san da cewa ya yi laifi ya san da cewa ya ci duke haram wannan shine shari'ar musulunci take hana shi yasa imamu mujahid ya ce wala tukhasim wa anta ta'lamu annaka zalim kada ka yi musu ko ka yi jayayya alhalin kai ka san da kanka kai azzalimi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwal an nas bil ithm wa tudlu biha ila al hukam sai ku baiwa alƙalai ko masu hukumci wani bangare na wannan dukiya li ta'kulu amwal an nas bil ithm dan ku ci dukiyoyin mutane ko li ta'kulu fariqan min amwal an nas don ku ci wani ɓangare daga cikin dukiyoyin mutane bil ifmi ta hanyar sabo da zunubi wa antum ta'lamun alhalin ku kun san ba ku cancanci wannan dukiya ku kun san da cewa abin da kuka aikata bai dace ba ina fata mun gane kaga wannan aya tana nuna mana hadarin mutum ya tai wurin alƙali ko boka ya ba sa cin hanci ya ba su wani bangare na dukiya don shari'a ta zamanto ta dace da abin da shi yake so ya mai hukunci da abin da ke birge sa da sarransa ya ci wasu kuɗi na mutane ya san da ya ci kuɗin sai ya ɗauki lauya ko kuma ya je bai wa alƙali ko mai hukunci ko ya ga furokirar da makamantansu ya ba su dukiya don a tsamar da shi ya zamanto ya cuci mutane shine wa tudulu biha ilal hukam ku ba su cin hanci ku ba su rashawa ku ba su na bangare na wannan dukiya ko ku musu alkawarin cewa idan wannan shari'a ta zo bisa ga yadda nake son ta zan ware daga wannan kuɗin da za a samu in ba ku kaza daga ciki kamar da kowa ya san haka yake faruwa ina fata mun gane yanayin hakan bai dace yin hakan zalunci hukumcin alkali da za ya yi akan abin da bai dace ba na zalunci wannan bai halattar da abin da yake haramu abin da yake haramu haramun ne alkali bai iya maida shi halal don alkalanci shi ina fata mun gane shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ummi salama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ala innama ana bashar ku shurara ku sani kadai cewa fa ni dinnan mutum ne mutum ne ba wai mala'ika bane ba wai wani aljani bane daga cikin aljanu mutum ne irin ku ku mutane ina fata mun gane wanda kaga aya alqur'ani tana gaskata wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayin da Allah yake ce mu annabi ka ce mu al'ummaka qul inna ma ana basharun mithlukum ka ce musu cewa ni dinnan mutum ne mithlukum irin ku ta fuska halitta ina fata mun gane yana ci yana sha yana yin barci irin ababen da sukan samu mutane rashin lafiya da makamantansu yana samun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bambancin mu da annabi fifiku da girma da matsayi kuma ana yin shi muhayi daga Allah madaukakin sarki wanda kuma in ba annabi ko manzo ba ɗaya daga cikin mutane ko aljanu da ake mishi wahayi kenan ya fi mu ya fi mu ɗaukaka ya fi mu kusanci a wurin Allah kasancewar shi shi ana masa wahayi sai annabi ya ce ku sani ni ɗin nan fa mutum ne kamar ku nama ya atinil khasm masu rikici sukan zo wurina masu gardama sukan zo wurina fala'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd kuma mai yiwa shashen ku ya kasance yafi zaƙin miriya da zaƙin zance da iya kubutar da kanshi sama da ɗayan sama da shashi fa aqdi lahu sai in hukunci gare shi in ba shi gaskiya faman qadaitu lahu bi haqqi muslimi duk wanda na bashi wani hukunci nazartar na bashi wani hukunci da haƙƙin wani dan uwan shi musulmi fa inna ma hiya qit'atun min nar to ya sani ba komai bane ba wani yanki ne na wuta wani yanki ne na wuta falyahmilha aw liyadharha ko ya doki wannan yankin na wuta ko ya bar shi kenan kaga annabi zai iya yin hukunci tsakankanin mutane a samu rashin dace ya ba marasa gaskiya gaskiya saboda daɗin zancen shi da iya kawo zance ya fi ɗan uwansa iya magana da ƙoƙarin kare kansa sai amfani da wannan damar ya ba wannan gaskiya ya kyale wancan sai annabi ce to ku sani ni fa mutum ne irin ku mutane sukan zo na sun yi garrama sun yi rikici in yi hukunci tsakankaninsu kuma mai yiwa daga cikin wanda suka zo a samu wani yahi wani iya magana da zance in ba shi gaskiya to ku sani duk wanda na ba shi gaskiya akan haƙƙin ɗan uwan shi musulmi to ya sani wani ɓangare ne na wuta ya ɗauki wannan wutar ko ya barta ina fata mun gane kaga wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san abin da ke ɓoye ba bai san gaibi ba zai yi hukunci ne akan ijtihadin shi da abin da ya nura yayi amfani da qara'in da ke nuna gaskiyar mutum ya bashi gaskiya sai dai kawai mutum ya ji tsoron Allah kar ya zamanto an yi hukuncin da ba daidai ba akan dan uwansa ya riki haka nan dan ya tawaye dan uwansa ko ya ci haƙƙinsa in an yi haka a nan duniya gobe alƙiyama Allah zai maimaita hukunci tsakankaninku Allah ba zalimin kowa bane duk wanda ka zalunta za a maida masa haƙƙinsa a gobe alƙiyama ina fata mun gani sai Allah ya yas'alunaka 'anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ألا يسألونك عن الأهلة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم متاني سنة تنبيك عن الأهلة dangane da jinjirin wata da yadda yanayinsa yake da yadda yake sassakewa da yadda yake samun masabkayya daga nan zuwa nan don al'ahilla jam'i ne na alhilal alhilal shine jinjirin wata yayin da ya fito sabon fitowa haka yake karuwa sannu sannu sannu sannu har ya kai lokacin da ya kai rabi har ya cike kwanakan da yake ciki haske gaba daya idan wata ya raba tsaka kuma ya fara ragewa kenan har ya zo lokacin da zai mutuwa suke tambaya annabi menene hikimar yin hakan me yasa wata ke samun kanshi cikin wannan halin annabi ya ce musu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ku sani irin wannan sarrafawar da Allah yake ma wata yana jinjiri ya girma ya koma jinjiri kuma mawaqitu linnas lokuta ne da aka sanya dan mutane wal hajj kuma an sanya shi ne dan mutane su iya tantance lokacin tafiyar su hajji da kuma yadda za su yi aikin hajji Abdullahi dan Abbas ya ce sa'alan nasa ko sa'alan nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil ahilla mutane sun tambayi manzon Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi dangane da jinjirin wata me hikimar ya zan jinjiri yana girma har ya zo ya cika ya zo ƙarshe kuma ya koma jinjiri fa nazalat hadhihi al-aya Abdullahi dan Abbas ya ce wannan aya ta sabka yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj yana an an yi ma wata haka nan ne domin amfanin ku ko mutane dan ku iya tantance adadin kwanakai ku iya tantance sati ku iya tantance wata wata biyu har zuwa shekara ina fata mun gane da shi ne za ku iya tantance iddan matanku sawa'un idda ce ta saki ko kuma idda ce ta rasuwa da wannan lissafin za ku iya tantance wannan ta'i da idda ko kuma ba ta riga ta kammala idda ba ina fata mun gane kuma da shi za ku iya ganewa lokacin hajjinku idan yayi إمام عبد الرزاق يفتد حديثي لسندي ميكيو النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله ترى دا من الله استبت أغريش يتي جعل الله الأهلة مواقيت للناس الله مدعوك تنسل كياسا يجنجر وتا دم متاني سقانو لو كتا كسن لو كتيني أكم متاني فصوموا لرؤيته دا هكا كوي أزمي دنغني دغنو وتا wa aftiru li ru'yatihi haka ku ashe azumi idan kuka ga wata fa in ghumma alaykum fa'uddu 30 yawma idan aka rufe muku ta yadda ba ku samu ganin watan ba sai ku cike kwanakan wata kwana 30 kaga amfanin jinjirin wata kenan ina fata mun gane dan ku yi lissafi ku iya tantance al'amuran ku na addinin ku ku iya tantance al'amuran ku na rayuwar ku da tarihin ku ƙaruwar wata ƙaruwar jinjirin wata ga yadda aka saba ganinsa a da alama ce daga cikin alamomin tashin alƙiya ina fata mun gani jinjirin wata ya dinga zama mai kabiri ta yadda mutane za su dinga shakku tsakankaninsu shin na yau ne ko na jiya ne irin abin da ba ya fasuwa a rayuwarmu ko bale in watan ramadan ya zo ko kuma aka ce za a aji azumi da wata ya fito sai ya ce wanga watan na jiya ne wani ya ce na yau ne wani ya ce kwanan shi biyu da fitawa alama ce daga cikin alamun tashin alkaya imam tabarani ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau da hadisin abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace min iqtirab min min iqtirab as-sa'a intifakh al-ahilla yana daga cikin alamomin kusowar tashin alkiyama shine daɗuwar ƙarƙaran wata kumbura ko daɗuwa ta jinjirin wata wa an yura lihilalun laila kuma a ga wata a daren yau fa yuqalu huwa ibn lailatayn sai ka ji ana cewa wanga dan rana biyu ne alama ce daga cikin alamomin tashin alƙiyama ina fata mun gane shi yasa zaka ga galibi mukan samu sabani a duk shekara wurin ɗauka azumi da wurin aji azumi akwai mutanen da ba su yarda da a ba su labarin cewa an ga wata wanga kuma kuskure ne idan aka samu mutum biyu adilai suka ga wata ƙasa ta yarda da su aka kire su aka amintu da su aka yada labarin a matsayin cewa an ga wata ko ko an samu wasu ma sun gan shi sun gani cewa sun gani bai dace a ce kai baka ɗauki azumi a wannan lokacin haka wurin ajiyewa idan aka ba da labari ko da baka gani da idan ka ba aka ba da labarin cewa an gani kuma labari ya tabbata da gaske ne ba wasanni ba ne ba to a wannan lokacin dole ne ka ajiye azumi tare da masu ajiye azumi ina fatan mun gane kare zaman to kai ka saba mu al'umman musulmi gaba daya a ranar da suke idi kai kuma a wannan rana azumi kake Allah samu dace Allah gane da mu gaskiya walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min zuhuriha Allah madaukin sarki yace walaysa albirru ba shi bane dabi'a kirki an ta'tu albuyuta min zuhuriha a ce kuna je ma gidajenku daga bayansu walakin albirra man ittaqa sai dai abinda ake ce ma albirru aikin kirki manittaqa shine wanda ya ji tsoron Allah wa'tul buyuta min abwabiha dan haka ku je ma gidaje min abwabiha daga kofofinsu da ake shiga su wattaqullah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki la'allakum tuflihun tabbata za ku rabauta imam al-bukhari ya fitar da hadisi hadisin abi ishaq qala ja sami'tu al-bara'a yaqul naji bara yana cewa nazalat hadhihi al-aya fina wannan aya ta sabka ne a cikin mu kanat al-ansaru idha hajju faja'u lam yadkhulu min qibali abwab min qibali abwab buyutihim ya kasance mutanen madina idan suka ta yi aikin hajji suka dawo to ba za su shiga gidajensu ba ta ƙofofin gidajen walakin min zuhuriha sai dai za su shigo gidajen ta baya faja a rajulun min al'ansa sai ga wani daga cikin mutanen madina fadakhala min qibali babi shi da ya zo sai ya shiga ta ƙofa gidansa da aka saba shiga faka annahu uyyira bidalika to hakan da yayi sai mutane suka aibata shi suka nuna abin da ya bai dace ba dan me zai je bulaguro ya dawo sannan ya shiga gidan shi ta kofar gidan kamata yayi ya shigo ta bayan gidan haka mutanen jahiliya suke al'adas suna ganin cewa yin hakan kuma ta dabi'a ce mai kyau to sai shari'a musulunci take kore wannan tana nuna musu a shigo gida ta kofofin da aka saba shiga fa nazalat sai wannan aya ta sabko وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها إذن زاو كزوجدا تو كزوجدا تقفوف داك ساب الشقة واتقوا الله وجزء ورع الله من الكنسة كوكيا يدوكو كنسة لعلكم تفلحون تبت زاك ربوت أبو بالك يا مسيال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين ويكون الدين ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله يتي وقاتلوا في سبيل الله دان هكا كوي جهادي كوي ياكي في سبيل الله dan daga karma Allah madaukakin sarki kuna masu neman kusanci a wurin Allah kuna son ku daga kalmar la ilaha illallah ku rusa duk wani addini da wanda yake ba addinin musulunci bane shine waqatilu fi sabilillah ku yi qitali ku yi yaki ku yi jihadi fi sabilillah ay fi nusrati dinillah a cikin taimaka mu addinin Allah alladhina yuqatilunakum wanda suke yakar ku na daga kafirai wala ta'tadu kada ku wuce iyaka wurin yakarsu na waƙatulu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗannan da suke yaƙar ku ana nihin kafiran makka yadda suka azabtar da musulmi suka ba su wahala a garin makka suka hana su shaƙat suka hana su su bauta ma Allah shi kaɗai subhanahu wa ta'ala wanda hakan yasa suka bar garin makka suka koma habasha don su tsira da addininsu bayan haka suka dawo kafiran makka ba su bar su ba ƙarshe dai kai sai da suka kore su daga garin makka gabaɗe suka koma madina shi ne allah ce wa ƙatilu fi sabilillah kuma ku yi jihadi don daga kalmar allah da taimakon addinin allah wa za ku yaƙa wa za ku karkashe alladina yuqatilunakum waɗannan wanda suke kisan ku waɗanda suka kore ku daga garinku wanda suka azabtar da ku daga kafirai wala ta'tadu kada ku ce iyaka lokacin da za ku yaka su إمام الربيع يتشي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يتشي هذه أول آية نزلت في في القتال بالمدينة وأن إتشي فرق آية تسبقوتنا يوم أمرني دا أياكي أقرم مدينة فلما نزلت يا يند وأن آية تسبقو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من يقاتله sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yakar wanda suke yakarsa wa yakuffu amman kaffa anhu sannan yakan kyale wanda suka kyale shi hatta nazalat bara'a har lokacin da suratu bara'a ta sabko ina fata mun gane dan a ra'ayin wannan malamin ko da makamantansu suna ganin wannan aya ta bara'a ta shafe wannan aya da muka karanto yanzu na cewa annabi ya yaƙi kafiran da suka yaƙe shi ita kuma ayat suratul bara'a cewa ta faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhu ku kashe mushrikai a duk inda kuka same su kenan ba sai lalle sun yaƙe ku sai suke ganin cewa wannan aya ta shafe waccan aya da ta gabata wanda da'awa cewa waccan wagga aya ta shafe waccan da'awa ce wadda babu dalili akan ta tsayayye da ke nuna hakan ina fatan mun gane dan rajihin zance wannan aya ta suratul tauba bata shafe waccan ayar ta suratul baqara abinda ake nufi kamar yadda imamu mujahid yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki ko ku yi jihadi dan daga kalmar Allah waɗannan da suke yakar ku ta sabka ne li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga sahabba annabi Muhammad tsira da aminci Allah sabbata gare shi umiru bi qitalil kuffar an kore su ne da su yaƙi kafirai gaba ɗaya ba wai sai lalle wanda suke yaƙar su qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin yaqulu la taqtulun nisaa was-sibyan ولا الشيخ الكبير ولا من ألقى السلم وكف يده فإن فعلتم فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم dan Abbas ya ce abin nihi da wannan ayar shine ku yaƙi kafirai a duk inda suke ko ma su wane ne sai dai kar ku kashe mata kar ku kashe yara ƙanana haka kar ku kashe tsohon da ya manyanta ta fuskar shekarun da baya iya komi haka kar ku kashe wanda bai yaƙe ku ba daga cikinsu ya daina yaƙi ya kame hannunsa in ko kuka yaƙi irin waɗannan mutanen da aka ambata to haƙiƙan kun wuce iyaka kun yi abin da Allah maɗaukakin sarki bayan shi yasa Umar ɗan Abdulaziz ya rubuta wasiƙa ila Adi bin Arta ya ce da shi inni wajadtu fi kitabillah tabbat kamni na samu a cikin littafin Allah maɗaukakin sarki وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يتش لا تقاتل من يقا... لا, تقا... لا تقاتل من لا يقاتلك kada ka yaƙi wanda baya yaƙarka abinda ake nihi da shi shine annisa'u was-sibyan war-ruhban mata da yara da wanda suka keɓance kansu don bauta kawai ba su yaƙa kowa kenan kaga waccan aya ta suratul baqara wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ba wai ana nihin ku kashe wasu kafiran ba ku yaƙe su ku bar wasu bi ma'ana ku kashe kafirai wanda suke yaƙar ku mazaje kenan wanda kuke gaba da gaba da su ba wai mata daga cikin su ba ko kuma yara ƙanana ko wanda suka killace kansu rumbota ba sa yaƙar ku su wannan ka ku yaƙe su idan kuka koyaƙe su wannan yaƙar da kuka musu a matsayin ta'addanci ne da wuce iyaka an gane ko inna allaha la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukakin sarki baya son masu wuce iyaka imam muslim ya fitar da hadisi a cikin ingantaccen littafin sa an buraida anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ughzu fi sabilillah ku yi yaki dan daga karmar Allah ku yi yaƙi don taimaka mu addinin Allah qatilu man kafara billah ku yaƙi duk wanda ya kafirce mu Allah ughzu ku yi yaƙi ku yi jihadi wala tahullu kada ku ɗauki dukiyar ganima da aka samu kafin araba wannan shine al wala taqdiru kada ku yi yaudara kuma an zo an yi sasanci tsakankaninku da kafirai an tsagaita wutar yaƙi tsakankaninku da su ya zuwa wani lokaci kar ku kai musu farmaki ba tare da wannan lokacin ya cika ba shine wala taqdiru kenan wala taqdiru wala tumathilu kada ku kacancana gawan mutum da yadda mutum ya muku ba daidai ba ya kashe muku wani naku makusanci da kuke so ya muku banna kuna jin haushin shi kuka haɗu da shi a fagen daga ranar jihadi kuka kama sa in kuka kashe sa kar ku cakunkwana gawar shi ku ciccira wannan abu bai dace ba wala taqtulu walidan da haka kuma kar ku kashe yaro karami akhraj al-bukhari wa muslim har yau bukhari da muslim sun fitar da hadisi ali ibn umar daga abdullahi dan umar college wujidat imra'atun maqtulatun fi ba'd maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wasu ya kukkana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu gawa wata mace a mace an kashe ta fa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qatl an-nisa'i was-sibyan manzo Allah da ya gani sai ya hana kashe mata da yara وفي رواية أو رواية ما فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان من ذا الله سيرا دمج الله ستبت أغريش سي مسا يي إنكار كشي ماتا دكم يارا كنان بيداش إمام أحمد شما يفتد الحديث لك عبد الله بن عباس يتي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله سيرا دمج الله ستبت أغريش يتي إذا بعث جيوشه idan ya tura rundunarsa ta yaki ƙara sai ce da su ukhruju bismillah ku fita kuna masu neman taimakon Allah cikin jihadin da zaku qatilu fi sabilillah ku yi yaki dan daga kalmar Allah man kafara billah duk wanda ya kafirce mu Allah wala taqdiru kada ku yi yaudara wala taghullu kada ku dauki dukiyar ganima kafin araba wala tumathilu kar ku bata gawa ku kacancana ta wala taqtulul wildan kada ku kashe yara wala ashabas sawami haka kada ku kashe masu bauta da suka killace kan wurin ibada ba sa ya kakwa wannan shine ma'anar wannan aya kenan ina fatan mun gane addinin musulunci yana da tsari sannan addinin musulunci akwai tausayi tattare da shi kuma yana kula da wanda su ne masu wuce iyaka wanda idan an fita jihadi ire-iren su ne ake kashewa kenan ku kashe mazajen da suka kafirce mu Allah suka fito hilin daga da ku da su don su yaƙe ku saga bayan musulunci ku karkashe su ku ƙarar da su shi ake nufi amma mata daga cikinsu kar ku kashe mata ina fata mun gani yara ƙanana ma kar ku kashe su tsofaffi wanda shekarunsu suka manyanta ba sa iya komi su ma kar ku kashe su haka idan kun isko gari da bishiyoyi masu kyau kar ku ce za ku ƙona wannan itacen kar ku ce za ku lalata amfanin wannan gari sabanin abin da kafirai suke yi yau kowa yana ganin abin da yahudawa suke yi a gaza bayan suna rotsa gidajen musulmi a kansu an tabbatar da adadin wanda ake samu suna mutuwa daga cikin harin da yahudawa suke kewa a gaza galibinsu yara ne ƙanana da mata sannan ta'addancinsu bai tsaya a nan ba sai da suka kai suna kai farmaki da hari a likitocinsu likita inda za a kai wanda ba iya komi ne wani rai hannun Allah rai da ya amfani mai shi ana jiya shi da masu jiyar da marasa lafiya suka hallaka su gaba ɗaya haga wannan ina amfani shi kuma yahudawa ba a taɓa mutane masu tsoro ba kamar su da ɗai ba su hitawa ku yi gaba da gaba da su sam Allah ya ba da labarinsu la yuqatilu lakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judo ba za su taba ya ku ba sai cikin wata wata alƙarya da take killace tana kare da su ko kuma bayan duwatsu ko bayan bangwaye amma ai gaba da gaba da su ba taɓa samun mutanen masu tsaro kamar yahuda ai kaga masu yakan nasu yan tsararu ne su kuma daula ce cikakka mutakamila tana da cikakkun kayan yaƙi na zamani da ana kilgata daga cikin manya-manyan daulolin da suka tanadi kayan yaƙi na zamani da za su iya kai farmaki da za su iya kare kansu da wannan kaya amma duk da haka kadiba yadda suke ɗauki ba daɗi da su da 'yan tsarin mutanen da ba su wuce ka kilga su kuma har yau suna yi su kuma daga laɓe ne a gida ne suke yin halibin ba za su fito a yi gaba da gaba ba za su fito shi yasa kyakkyawan misali lokacin da masu kai farmakin nan suka kai farmaki a cikin garin yahudawa sun iske wasu mutane daga cikinsu sun samu wata mata har da 'ya'yanta matan na hankalinta ya tashi suka ce ta kwantar da hankalinta ba su taɓa mata kuma yaranta ma suna nan na normal ba za su taɓa musu ba suka tsare ta da ita da ɗiyanta ita ta faɗa duniya kowa ya ji bai hudiya ce suna nan tsare da ita ɗaya daga cikinsu ya ga banana a cikin gidan nata ya ce za ki iya bani izinin in ci ta ce ci daga ciki kuma ya ɗauki banana da ya ci sai da ya tambaye ta su ya suke idan suka isko bayan Allah suna raga musu ba su raga ma yaro balle mace ko tsoho duka hallakawa suke Allah ke shi kare a musulunci babu kashe yara ƙanana babu kashe mata babu kashe raunana babu kashe wanda suka killace kansu ba su fito don su yaƙi musulmi da musulunci ba sai Allah ce waqtuluhum ku yaƙi kafirai haythu taqiftumuhum a duk inda kuka same su a duk inda kuka gansu ku kashe su wa akhrijuhum min haythu akhrajukum kuma ku fitar da su daga garin su a inda suka fitar da ku ina da suka fitar da musulmi a garin makka suka tursasa su suka azabtar da su duk wanda baya da gata a garin makka bai isa ya bayyana musuluncinsa in ko ya bayyana sa zai ga wahala balma wasan kashe su akai ƙarshe da abin ya musu yawa annabi bai iya ba su kariya ya tura su zuwa garin habasha don su yi hijira da da rayukan su tsari addininsu kai ƙarshe suka kora suka koma garin madina shine allah ya ce waqtuluhum kuma ku karkashe su ku yaƙe su haifu taqiftumuhum a duk inda kuka same su wa akhrijuhum ku fitar da su daga gidajensu min haifu akhrajukum daga inda suka fitar da ku a garin makka wal fitnatu ashaddu min al qatl kuma fitina da kuka ganta ta fi tsanani ta fi muni ta fi hadari sama da kisa malamai suka ce an ce haka nan ne alfitnatu ashaddu min alqatl saboda yadda kafirai suke aibata musulmi lokacin da aka zo za a yaƙasu a garin makka sai suna ganin cewa kadiba abin da musulmi suke yi fa yau ga mana a cikin harami amma duk da haka suna kashe mu suna mana abin da bai dace sai Allah ya ce ai abin da suke yi na kafirci a nan cikin harami ashaddu min alqatl shi yafi muni a wurin Allah shi yafi abun mamaki sama da kisan da ake musu shirka da suke da Allah madaukakin sarki a cikin wannan wurin fa wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram na'am wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kada ku yaƙe su inda al-masjid al-haram a wurin masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fi haste sun yaƙe ku fihi a wannan wurin kenan idan kafirai suka yaƙe ku a cikin masallaci mai alfarma a wannan lokacin ku mai da musu martani yadda suka yaƙe ku sadaka farai sun san da cewa ba a yaƙi a masallaci mai alfarma to suna ganin cewa idan suka yaƙi musulmi sun san ba a yi ba za su yi ba sai Allah ya ce in nan ma suka yaƙe ku kuma ku yaƙe su a wurin da za su yaƙe ku su kawo muku farmaki a masallaci mai alhurma to kuma ku yaƙe su kenan in sun yaƙe ku ku yaƙe su sai in ba su yaƙe ku ba fa'in ƙatalukum faƙatuluhun idan suka yaƙe ku faƙatuluhun kuma ku yaƙe su in sun karkashe ku kuma ku karkashe su ka zalika jaza'ul kafirin wannan shine sakamakon wanda suka kafirce mu Allah maɗaukakin sa fa'inin ta hau amma idan suka daina kafirci suka daina shirka suka zo suka musulunta fa inna Allah ghafurur rahim to lalle Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne sannan kuma mai jin kai ne zai gafarta musu kurakuransu sannan kuma ya rahamce su ba zai kama su da laifin da suka sance suna aikata Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har ya kasance babu wata fitina a doran ƙasa wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har ya kasance babu shirka da kafirci a doran ƙasa wa yakuna ad-dinu lillah ya kasance addini na Allah ne shi kadai babu wani addinin da ake saba na addinin musulunci fa ta hau idan suka bari suka dawo suka yi imani fala udwana illa ala zalimin ga wannan lokacin babu wuce iyaka sai ga wanda yake mushriki ne ko sai ga wanda yake kafiri ne hadisi yazo a cikin bukhari da muslim an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah an kore ni in yaƙi mutane bi ma'ana in yaƙi kafirai da suka kangare mu Allah suka shirka da shi hatta ya shahadu an la ilaha illallah ya zuwa lokacin da za su shaida babu wani abun bauta bisa ga gaskiya ko bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma su shaida cewa lalle annabi muhammad manzon Allah wa fi lafdin ya zo a cikin wani lafazi na daban umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah ni manzon Allah an kore ni in yaki mutane wanda suka kafirce mu Allah kenan suka shirka da shi bazan gushe ba ina yaƙasu har lokacin da suka ce la ilaha illallah fa idza qaluha idan suka faɗe ta a asamu minni dima'ahum wa amwalahum sun kare dukiyarsu da jinanansu daga gare ni illa bi haqqiha sai da kuma haqqin la ilaha illallah wa hisabuhum ala Allah hisabun sai yana ga Allah madaukakin sa yana kaga annabi an fore shi a cikin wannan aya ya yaki kafirai ya yaki wanda suke shirka da Allah madaukakin sa ba zai gushe yana ya kasu ba har lokacin da suka musulunta suka kama tauhidi suka daina bautar wani wanda ba Allah suka daina bautar wani wanda ba Allah suka kuma suna bautar Allah shi kadai hadisi ya zo a cikin bukhari an abi musa qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah wani mutum ya zo wurin manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah mal qitalu fi sabilillah menene jihadi fi sabilillah menene yaki fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban saboda ɗaya daga cikin mu zaka ga yanayin yaki saboda huce haushi dama wanda za a yaka a kota a zanzan tsakanin su da shi to zai je saboda ya huce haushi ya ga an karkashe su wa yuqatilu hamiyatan wani ɗaya daga cikin mu zaka ga yana yaki yana jihadi ne saboda kungiyanci ko saboda wani kabilanci da makamantansu farafa ilaihi ra'sahu faqala sai annabi ya daga kansa zuwa ga wannan mutumin ma rafa ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima yace annabi bai daga kansa ba dan ya dube sa sai kasancewar mutumin da ya mai tambaya tsaye yake shi kuma annabi zamne yake fa qala sai annabi yace da shi man qatal li takuna kalimatullahi hiya al-ulya duk wanda ya yaki dan kalma Allah ta kasance ita ce madaukakiyar kalma fa huwa fi sabilillahi azza wajal to wannan shine wanda ya yaki dan daga kalman Allah wannan shine wanda ya jihadi na gaskiya amma duk wanda zai jihadi dan sauki wani haushi ko duk wanda zai jihadi dan kabilanci ko duk wanda zai jihadi wanda ba irin ba, ba hadafin daga kalmar Allah ba to wannan ba jihadi bane kuma ko yayin shi baya da sakamako akai ina fata mun gane shine Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah fa in intahu fala udwana illa ala zalimin sai Allah ya ce الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين التي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام wata mai alfarma da kuma wata mai alfarma abdullahi dan abbas ya ce labari ne game da mushrikan da suka tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin watan zulqa'ida sai kuma Allah madaukakin sarki ya mai da annabi a cikin watan zulqa'ida ya shiga garin makka kenan kaga ash-shahrul haram bish-shahril haram da suka yi na ta'addanci ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da ya nufaci zuwa ɗakin ka'aba da shi da sahabbansa sai suka hana su shiga a watan zulka'ida aka zo aka yi sulhul hudaybiya annabi ya haƙura ya koma ƙarshe suka yi wani ta'addanci Allah ya ba da izinin annabi ya je ya shiga garin makka sun so ko ba su so ba ƙarshe kuma Allah ya maido da annabi a cikin wannan watan na zulka'ida don ya rama mu annabi akan abin da suka yi ina fata mun gani shine ash-shahrul haram bish-shahril haram wal hurumatu qisas su watanni masu alfarma qisasun ay ramuwa ce ramuwa ce Allah ya ma manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da abinda kafirai suka mishi a ranar Hudaybiya ina fata mun gani fa man i'tada alaikum Allah ya ce duk wanda ya ta'addanci a gare ku ko musulmi fa'atadu alaihi kuma ku yi ta'addanci a kansa duk wanda ya muku ba daidai ba ku masa ba daidai ba bi mithli ma atada alaikum da kwatancin abin da ya muku na ba daidai ba kar ku dada kar ku rage ina fata mun gane sun karkashe ku ku karkashe su sun muku ba daidai ba ku rama duk abin da suka muku wanda bai dace ba ku musu irin haka kwatankwacin haka kar ku wuce iyaka wurin ramawa ina fata mun gane wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki yana tare da masu jin tsoron sa bi ma'ana taimakon Allah da nusrarsa da ba ku tallafi yana tare da masu jin tsoron sa dan haka ku kasance cikin masu jin tsoron Allah sai Allah ya ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله يقول وأنفقوا في سبيل الله كتيد دوكيو ينكو في سبيل الله دن أوكك الدين الله دتمكن الدين الله Allah ya baka dukiya ka ciyar da ita ta wannan bangar ka bada ta a fita jihadi da ita jihadi yana buƙatar tallafi da taimako ana buƙatar mazajen da za su fita ka shiga a ciki ana buƙatar dukiyoyinku ku bada don za a sai dawakai za a sai raƙumma za a sai abincin da wanda za su fita jihadi za su ci sannan za a sai makamman da za a yi amfani da su idan an fita wurin yaƙi za a sai salken yaƙi za a sai kaya na dabarun yaƙi da duk kuɗin da za ku badawa don ɗaga kalmar Allah shi yasa Allah ce ku ciyar ku bada fi sabilillah don taimakon addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku jefa hannayenku zuwa ga hallaka wasu malamai suka ce jefa hannaye zuwa ga hallaka shine kula da dukiya da tara ta kawai shi dai gurin shi a ce ya kamo wani shi dai gurin shi a ce kwantin shi miliyon kaza ne shi dai gurin shi a ce alhaji wani shi dai gurin shi a ce babu kamar a cikin garin su ko a cikin jihar su ko a cikin kasar su shine kawai ke gaba gare shi wannan halaka ce babu alkhairi cikin dukiya da tara ta sai in an yi aikin alkhairi a cikin duk mai dukiyar da zai tara kuɗi wallahi babu alkhairi inda ya nufinsa tara kuɗi ne kawai yaushe zai samu alkhairin dukiyarsa ya zama to yana infaqi fi sabilillah mujahidin sana bukata ya ba su ana bukata a yi wani aiki don daga kalmar Allah ya bada fita ake so a je a yi wa'azi don faɗakar da al'umma ya zuba kuɗi ya bada amma yau nawa ne daga cikin al'umma musulmi da ke da halin da suke da kokarin taimakawa don addinin Allah ka tara masu kuɗi duka ka ce me ya kishin ka mi kai don addinin Allah mi ke gabanka wurin tafiya addinin Allah a yau kowa ya sani addini na da rauni masu tallata addini suna da rauni me daurinka me ka bada wani amfani ka yi don addinin Allah ya ɗaukaka kun nemi mota kun zuba mai kun ba da kuɗi an ta yi dazuzzuka don kiran bayan Allah zuwa ga addini kun yi hakan nawa ne yau a cikin ƙauyuka da cikin dazuzzuka da suna zamne daidai da alwala buskiya kuma abin takaicin su musulmi ne suna son Allah suna son manzon Allah amma babu wani wanda zai je don ya karantar da su addini wane ne ke da halin da zai sa a je a karanta da wannan al'umma wane ne ke yin haka nawa ne daga cikin masallatai mu yau suke bukatar wanda zai tallafa musu a biya wuta a biya ruwa a inganta masallaci don masu ibada a ciki sai kaga sai wanda Allah ya marhama suke iya yi kowa sai ya dinga dubin dukiyarsa a matsayin kaɗan shi dai kawai ya tara amma ba dai yi aikin Allah da ita to wannan shine jefa hannu cikin halaka ka rika tattalin dukiya ka kyale ba ka yin alkhairin Allah a cikin ta bai kamata ba san bai kamata ba nawa ne a zo a yi sanarwa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza don Allah wallahi mutane sun shiru su kyale su kafa hujja da wani abin da kai ka ce hujja ce amma ba hujja ba ce Allah ke shi kare shi yasa Allah ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar dan daga kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa hannayenku zuwa ga hallaka wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah madaukakin sarki yana son masu kyautata Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi an Hudhaifa wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka qala Hudhaifa yace nazalat fi nafaqa wannan ayat ta sabko ne dangane da ciyarwa haka Imam Tirmidhi ya fitar da hadisi da sanadi mai kyau an Aslama ibn Imran an Aslama bin an Aslama Abi Imran at-Tujibi qala yace kunna bi madinatu Rum mun kasance a garin Rumawa فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم روما sai suka fito mana da sahu mai girman gaske na sojawar rumawa fa kharaja ilaihim min almuslimina mithluhum aw akthar sai muka fitar musu da runduna ta musulmi mithluhum kwatan kwacin su ta fuskar yawa aw akthar ko kuma wanda suka fi su yawa bi ma'ana lokacin da za a yaki tsakanin musulmi da rumawa wala ahli misra uqbah ibn amir aka shugabantar ma mutanen Masar Uqba dan Amir wa alal jama'a Fudala ibn Ubayd akan jama'a aka jagorantar da Fudala ibn Ubayd fa hamala rajulun min almuslimin ala saffir rum sai ga wani ɗaya daga cikin musulmi ya ɗauki makami ya tinkari dakarun rumawa gaba ɗayansu hatta dakal alaihim bai gushe ba yana fuskantar su har sai da ya shiga cikin taron su a ga masu ƙarfin imani kenan masu ƙarfin zuciya da ba duniya ba ce ke gabansu taro na rumawa suna kwashe da makamai ana tsaye ana shirin gwabzawa tsakankaninsu da musulmi ba an kara ba ya kubce ya shiga cikin taron rumawa ya bigi na buga yadda kina daka sannan ya waiwai ya komo cikin musulmi haga in ba mutum mai ƙarfin imani ba wa zai yi haka yau mutanenmu masu halinmu da suke taushe dukiya ba sa bada ta wurin aikin Allah wallahi in jihadi aka ce su fito a yaƙi don kalmar Allah wallahi ba za su fito wanda ya hana kuɗinsa kana ga zai bada rayuwarsa eh wallahi ba zai bada ta an ce addinin Allah na neman taimako za a kaza dukiya ake so ka bada ka ki ka bada to ina ga an ce ranka ake so ka fito da shi a fita wurin gwagwarmaya inda za a gumurzu ko a dawo gida ko a kwana a can makabarta za su fita Allah ba za su fita shi yasa Allah kiyashe mai kare wannan mutum yayi haka lokacin da yayi wannan abun fasahan nasu sai mutane suka dinga daga sautin su sama sana cewa subhanallah yulqi bi yadayhi ila tahluka suna ce abun mamaki kadiba wannan fa ya jefa kansa zuwa ga halaka faqama abu ayyub al-ansari ko da yayi wannan magana sai abu ayyub al-ansari ya tashi fa qala yace ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum tuawwiluna hadhihi al-aya hadha at-ta'wil lalle mun ga kuna fasara ta wannan ayar da wannan fasara na cewa jefa kai cikin halaka shine mutun ya shiga dakarun sojawan makiya shi kadai ba tare da jama'a ba mun ga kuna mata wannan fasa sai ce inna ma nazalat hadhihi al-aya fina ma'shar al-ansar ku sani wannan aya ta sabko ne a cikin mu mutaran mutanen Madina mun yi ku sanin ta mun san sababan da ta sabko lamma lamma a'azza Allahu al-islam yace ta sabko ne lokacin da Allah ya ɗaukaka musulunci wa kathura nasiruhu sannan masu taimakon addini suka yawaita فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai shashen mu suka faɗa ma shashi a sirrance ba tare da annabi ya ji ba muka ce inna amwalana qad da'at ku sani fa a yanzu ha dukiyoyin mu sun tozarta kasuwancin mu ya tsaya kai da kawon mu yayi rauni wa inna allaha qad a'azza al-islam kuma lalle Allah gashi ya riga ya sa musulunci ya buwaya wa kathura nasiruhu kuma masu taimakon musulunci suna da yawan gaske falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma da'a minha ina ma da a ce mu koma wurin dukiyoyinmu mu gyara abin da ya lalace daga cikin dukiyoyinmu suna ganin cewa musulunci ya ɗaukaka Allah ya karfafe sa suna ganin cewa masu taimakon musulunci sun yawaita dan haka mu koma kasuwa mu inganta kasuwancinmu mu koma wurin dukiyoyinmu mu tattale ta mu ci gaba da harkokin kasuwanmu fa anzalallahu tabaraka wata'ala sai Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya ala nabiyhi akan annabinsa ya ruddu alaina ma kulna dan Allah ya mana raddi akan abin da muka faɗa wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyoyinku don taimakon addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa hannayenku zuwa ga halaka fa kanat tahluka sai ce abinda ake nihi da halaka nan abinda ake nihi da kar ku jefa hannayenku zuwa ga halaka al iqamatu ala al amwali wa islahiha tsayuwa akan dukiya da gyaran dukiya wa tarkana al ghazw kuma barin mu na yaki da barin mu na jihadi shi ake nufi kenan ina fata mun gani kaga su sun fahimci menene ma'anar aya ma'anar aya shine ka kula da dukiyarka ka bata muhimmanci sama da aikin Allah da zaman to dukiyarka ciki gabanka ya zaka tara ta yanan ya aka samu can yanan mi aka samu can shine ke gabanka amma ga bukatoci nan musulunci na neman ya za a yi a yi su kai shiru ka wannan shine jefa hannuwa zuwa ga halaka imam tabarani ya fitar da hadisi a cikin al-kabir da kuma al-awsat nashi rijalin hadisin ko rijalin sanadin rijal ne ingantattu daga abi jubaira ibn ad-dhahhak qala yace kanat al-ansaru yatasaddaqun mutanen madina sun kasance a da suna yawan sadaka wa yu'tuna ma sha Allah suna bada abinda Allah ya so su bada fa asabatuhum musiba sai musiba ta same su fa'amsaku sai suka kame daga barin ciyarwa fa'anzar Allah azza wa jal sai Allah maɗaukakin sarki ya sabkar da wannan aya wala tulku bi aidikum ila tahaluka kar ku jefa hannayenku zuwa ga hallaka menene hallaka nan barin ciyarwa da suka barin tallafa musulunci da musulmi da suka shine jefa hannu zuwa ga hallaka kenan wannan aya ta kumshi ta kumshi al'amarin jihadi gaba daya ga masu dukiya wanda suka ƙi ba da dukiyarsu don tallafa masu yin shahadi haka ta kumshi mutanen da ke da rawa ba sa ba da wafi sabilin nan haka ta kumshi dukkan nau'i na ƙoƙarin tara dukiya da yawaita dukiya ya zama to kuma wannan shine himman mutum ba aikin Allah ba a cikin wannan dukiya shi yasa 'yan uwa dukiya da kuke ganin ta fitina ce ga mai ita Allah ya baka arziki ne don ya jarrabe ka da wannan dukiya shin za ka yi abin da Allah ya ce ka yi a cikin wannan dukiya ko ba za ka yi ba Allah zai maka hisabi akan dukiyar da ya baka zai maka lissafi akan dukiyar da ya baka na daga cikin ababen da annabi ya ce bawa ba zai gushe gaban ubangijin shi ba sai an mai tambaya akai na daga cikin ta dukiya min aina tasabaha ina ya samo ta shi mai dukiyar wa fi ma an faƙaha sannan a cikin ina ya ciyar da dukiya Allah ke shi ne kare mu ya taimake mu wurin tallafa mu musulunci da musulmi da sa mu gane cewa amfanin dukiya shine yawan alheri da ita kawai ba za ka gane hakan ba sai lokacin da rayuwarka ta kare a wannan lokacin kuma kaga babu dawa bale ka ce bari ka gyara nawa ne daga cikin masu dukiyar da in za su mutu wallahi za su yi nadama su rika ganin cewa sun yi hasara na tara dukiya ba su yi aikin alkhairi da ita a wannan lokacin kuma kaga nadama mai dama ba za ta amfani sa Allah ya samu dace ganin lokaci yanan za mu dakata abin da mu faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abin da ke kama da haka Allah ya fi mana assalamu alaikum